إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون قال الله سبحانه وتعالى wato ubangi subhanahu wata'ala ya ce ajiya ana bayani akan ayar halin zuruna wanda wakaci ya ko ba a karasa ba wanda an faɗa cewa ba wani abin da su wayannan masu karatawa da qur'ani masu karatawa da manzo sallallahu alaihi wasallam suke sauraro in ba cewa mala'iku su zo musu ba dan karɓar rawukan su ko a ce lamarin ubangiji ya zo shine azaba ko kuma sashen ayoyin ubangiji aka ce ranar da sashen ayon ubangiji za su zo aka ce fitowar rana daga yamma yadda yake ya zo a hadisin buhari da muslim warada ya ce ya zo annar rasulallah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kala ya ce yauma wata rana a tadaruna aina tasabu hazi shamsu idza garabat kun san inda wannan ranar take yi idan ta fadi kalu sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani kala manzo Allah ya ce innaha tasabu ila mustaqarriha ta tal arshi tana tafiya zuwa mazaunin ta karkashin al'arshi fa takhiru sajida jawadi tana mai sujada fala tu zalalu kazalika ba ta kushewa tana cikin sujada hatta yuqalu la har tafi har a ce mata taso farji'i min haisu jiti koma ta inda ka zo fatu daliyata mai matlaiha sai ta waye gari tana mai fitowa daga inda ta saba fitowa daga gabas wa haka za kullum yau haka abin yake faruwa a kullum fa za a rada lahu an yudli a hamin magaribi ha in Allah yana nufin ya fidda ita ya sa ta fito daga yamma a basa sai a tsare ta fata kulu ta ce ya rabbi ya ubangiji inna masiri ba'idu tafiya ta fa da nisa tafiya ta fa da nisa fa ya kulu laha sai ubangiji ya ce da ita udul'i min haisu garabti ki fito ta inda kika faɗi faƙalan nasu sai wanda suke wajen suka ce ya rasulallahi halli zalika min ayatin akwai alama da za ta nuna wannan faƙala manzala ce ayatu kika lailati alamar wannan daren an ta dula shine daren za ta yi tsawo ƙarar salasu layali kamar garare uku fasta izu lazina shona rabon wanda suke tsoron Allah su farka fa yi salluna su yi sallah sun mai karuna salatun sannan su gama sallar tasu wallahi makana hulamin ku dare yana yanda yake bai warware ba yana nan yanda yake sun ma ya tuna maraji an bayyana mu su koma inda suke kwance su yi bacci hatta yanzu sai ka zo har lokacin da suka farka wallahi makana hun dare yana inda yake kafu an yi kuna zalika yana dai amrin azimi sai su tsoron kowanne ya zama a gaban wani babban lamari ne bai za asbahu idan gari ya waye a dala alaihim dulu usham sai fitowar rana ya tsawaita gare su wai na mahun ya tazuruna isdala alaihim min qibalil maghrib suna cikin saurara sai ga rana ta fito gare su daga wajen yamma a wannan ranar wata rai imaninta ba zai amfane ta ba wadda da can ba ta yi imani ba ko ba ta yi aiki kyakkyawa ba a cikin imaninta ko ke ne da su ya rasulallah in tazo ku saurara a hada hazil ashiyai ku saurara ɗaya daga cikin wannan abubuwan ina mun tazuruna mu masu sauraro ne mu masu sauraro ne a wawara da ya zo a hadisi la ta zalu shamsu ta jari min matlaiha ila magaribiha rana ba ta gushewa tana gudana daga inda take fitowa zuwa inda take faduwa kullum za ta fito ta inda ta saba da je ta faɗi inda ta saba hatta ya ce lokacin da zai ji alhullahu ga ta zai tauba ce ibadi har sai lokacin da Allah ya sanya matuƙa ga karɓar tuba bayan sa ya zo rana ta nemi izini daga ina za ta fito wata ma ya nemi izini daga ina zai fito ba za a musu izini ba a wato sai a tsare su gwargwadon dare uku ga rana dare biyu kuma ga wata ba wanda zai san gwargwadon tsare su da aka yi illa kalilun minna sai ko yan kaɗan daga mutane su ne ma'abuta na fulfuli da madauka ƙur'ani sai sashen su yi kiran sashe sai su haɗu a masallatansu a a suna kaskan da kai da kuka da daga murya ragowar wannan daren sannan ubangiji ya ko mala'ika jibril zuwa rana da wata ya ce da su ubangiji tabaraka ta'ala yana umartar ku ku koma zuwa gurin da kuka faɗi sai su koma ku a fatarwa in ya so ku fito daga can wala nura ba wani haske da ya rage gare ku a wajenmu ba wani haske wa fatamki shamsu alkamar rana da wata su fashe da kuka saboda tsoron rana alkiyama da kuma tsoron mutuwa rana da wata su dawo su fito daga yamma mutane suna wannan halin suna kaskan da kai ga Allah wanda suke komar rafkana wanda suke cikin rafkana suna cikin rafkanarsu sai ga mai kira ya kira na'am hakika kofar tuba kad ugulika an gama rufe shi ga rana da wata sun fito daga yamma sai mutane su duba sai ga su sun fito baki kiran kamar diloli guda biyu manya ayil garara tailil azima ce ne a manyan diloli guda biyu masu girma ba haske gare su wala nura ba haske wannan shine fadin ubangiji ne wajen mai ashirin kamar aka da rana da wata sai su dago su kamar raƙuma biyu almukura na ne wanda yake an musu da baibayi kullum min kuma sabon musu bakan kowane daga cikinsu yana jayayya da abokin tafiyarsa wajen tsere mutanen duniya su ta kururuwa iyaye mata su shagala daga 'ya'yan da suke shayarwa in mai ciki za ta haife cikinta amma bayan Allah managarta na kirki da managarta su kukansu zai amfane su a wannan rana za a rubuta musu ibada amma kangararru da mabannata kukansu a wannan ranar ba zai amfane su ba za a rubuta musu nadama idan rana da wata suka kawo tsakiyar sama malaka jibril sai zo musu bi ne ma ya kama kahonan su ya mai da su yamma bayan guri muhu ma biyu ya sa su su faɗi a kofar tuba sannan ya mai da bato markan kofar guda biyu abinda ke tsakaninsu sai ya haɗe wala ahlan sai su zamo kamar ba wata tsaga a cikin su ko ba wata kofa ba wata kafa a cikin su in aka rufe kofar tuba ba za a karɓi tubar da wani bawa zai ba bayan nan duk wani hasana da zai aikata bayan nan a ba za ta amfane shi ba sai fa abin da daman ya saba yi su wannan zai ci gaba da guda wanda ya saba yin ayyuka na kirki to ayyukan da ya da kirki a sannan za a rubuta masa amma wanda bai saba ba ya ce yau zai fara za a ce ai kama kara ba makara kama kara lokacin farawar ya huce ya zo to a ce duniya za ta zauna bayan fitowar rana daga yamma shekara 120 mummunai suna jin daɗi a cikinta shekara arba'in a cikin ɗari da ashirin ɗin nan za a shekaru arba'in na jin daɗi ga mummunai ba za su yi burin wani abu ba sai Allah ya hore musu shi sai kuma mutuwa ya sauka musu wayo su rufe gaggawa ɗan nan su ringa mutuwa a wahidu a to waye falabka mummuni zama ba mummunin da zai saura sai kafirai su zamo su suka rage suna barbara a hanyoyi kai ka ce dabbobi ne har mutum ya zake wa mace a tsakiyar hanya wannan ya tashi daga gare ta wannan kuma ya zo wanda yake na kirki a cikinsu a sannan shi ne wanda zai ce da su da allah a ɗaba tsakiyar hanya ma ya kun bar tsakiyar hanya da ya fi kyau su zamo suna ta rayuwa irin wannan ta layu da lahadin min nikahi ya zama ba dan da za a sake haihuwa na na aure ba dan auren da za a sake haihuwa sannan kuma Allah ya sa mata su koma bakarare ba sa iya samun ciki ba sa iya ɗaukan ciki a shekara talatin haka a dukkanin su koma 'ya'yan zina ne da shiraran na miyagun mutane alayyamta ko musa a kansu ne sa alkyama za ta tsaya kulce ne da su in ta zuru ku saurara a hada hazil ashiya ɗaya daga cikin wannan abubuwan a ina mun ta zuru mun ma sauraron haka ne an rubuta daidai wannan umarni ne da ba da tsoro ala haddi imalu ma shaitu daidai yake da faɗin ubangiji imalu ma shaitu innal ladzina farraqu dinahum ko an ja to innal ladzina farraqu dinahum haqiqa wa'anda suka rarraba addinin su bi tilafin fiye da sabanin su a cikin addinin fa azu ba rahu suka riko sashe wata rako ba rahu suka bar sashe al-aqrabu abinda ya kusa kama kalin mufassirun kamar yadda mai tafsirin zai faɗa nan gaba ana nazala cewa ita ta sauka ne a cikin yahudu da nasara saboda abin da ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi a cikin mu yace na'am haƙiƙa wanda aka yi kafin ku daga mabuta littafi sun kasu gida saba'in da biyu haƙiƙa wannan al'umma za ta kasu gida saba'in da uku a ciki gida saba'in da biyu duk 'yan wuta ne gida ɗaya ne kawai 'yan aljanna wahiyar jama'a su ne wanda suke kan abin da jama'ar farko ke kai wata ruwaya wanda yake kan abin da nake kansa ni da sahabbai na wato bi fa'azu ba rahu sai riko da sashe wata raku ba rahu kama kawo lahu anhu yanda Allah ya kaito daga gare su fi suratul nisa a cikin suratul nisa wai quluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd suna cewa sun yi imani da wani abu a ciki sun kafirce da wani abu ba su yadda sun imani da shi gaba ɗaya ba wa kano shi'an suka zamo ƙungiya ƙungiya fi raƙan fi zalika ƙungiya ƙungiya a cikin wannan wa fi qira'atin akwai wata qira'a wadda ita ma sab'iyya ce a fara ƙudi nan innal ladzina faraqu da ƙarin alifi bayan fa kuma raba da shadda ba wayannan da suka bar addinin su ai taraku dinan suka bar addinin su allazi umiru bihi wanda aka umarce su da shi uhumul yahud wan nasara su ne yahudu nasara su suka bar addinin da aka umarce su da tsayawa akai lasta minhum fi shay ba ruwanka da wani abu nasu ke kyale su kawai ka zira musu ido da abin da suka dauka za su yi su je su tai ba ruwanka da wani abu nasu fala ta ta'arar lam shi yasa kakka bijira gare su ai lasa mamuran bi kitali ba mace ka ka yake su ba wa za ma masha alaihi mufassiru min annaha maswad wannan shine abinda mai tafsirin mujalladuddin suyudi ya tafi akai na cewa ita wannan ayar mansuha ce wakila akwai kauli da cewa innaha muhkamatu a a ba mansuha bace muhkama ce wal ma'ana ya zama abinda ake nufi kenan an tabari minhum wa min af'alihim ba ruwanka da su to kace zaka bi su da duk wani aiki nasu wanda wannan magana ana faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam amma a ban nufi wannan su kai da kake musulmi kaka yadda wani ba yahude ko wani ba nasare ya ce zai kawo ba wani tsari ka tsaya sauraron sa kai tsarin da yake gabanka tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara ma ya kawo ma dankali ba ruwanka da duk wani tsare-tsare nasu ya kadi na sabihin minka bukurin saboda koda sun ce suna ka ne ko wannan ai tsari ne na kasashe masu tasowa ko wannan tsari ne na kasashen afirka amma gaba daya ba wai an tsara kan tsarin addini ba ko abin da addini zai yarda da shi to ba ruwanka su je su yi na duk wata dangantaka da suke hangen kuna da ita da kai da su to sun yanke wannan dangantaka saboda ba su yarda sun musulunta ba duk wanda bai yarda da musulunci ba kowaye naka ai ka nuna masa cewa ba naka bane ba wanda yake yarda da musulunci duk irin nisansa daga gare ka cewa ba ku haɗa waje ba ba ku haɗa ƙasa ba ba ku haɗa fata ba shi ga irin fata su kai ga irin taka to amma dai shi ɗin shi ne ɗan uwanka shi ne naka wanda yake wajibi ku haɗa kai tunda dukkaninku kun yarda da Allah kun yarda da tsarin Allah to abin da yake wajibi a sannan a shi ku haɗa wa inna ma amruhu ila Allah da ya lamarin su ya tabbata ga Allah ya tawalla Allah ne yake jibinta sa su mai nabiyu sannan a ƙarshe Allah zai ba su labari filahirati a lahira bima kanu yaf'aluna da irin abin da suke aikatawa fa yujazihim bihi zai musu sakayya da shi wa hadha mansuhun bi ati sayf bisa fassara shi da ya tafi akai ta falata ta arran lahum to sai a ce wannan ayar an yi nasinta da ayar takobi cewa a yaƙe su ayar da ta zo da cewa a yaƙe a yaƙe kafiri katul lazina la yu'minuna billahi la yu'minuna ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد تو من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون man ja abil hasanati wanda ya zo da kyakkyawan aiki a ranar alkiyama falahu asharu amsaliha to karancin abin da zai gani na sakamako akan wannan kyakkyawan aiki nasa shine a ninka masa goma za a bashi ninkin haka goma ai da za a ashari hasanati za a bashi ladan wanda ya zo da hasana goma duk wanda ya zo da hasana ɗaya to karancin sakamakon da zai karba ya karbi sakamako akan hasana goma haza ihbarun bi aqallil mura'afati wannan ba da labari ne da karancin ninkawar in ba haka ba ya zo cewa ana ninka hasana gida saba'in cewa ana ninkawa saba'in haka nan ma an ambaci cewa ana ninkawa ɗari bakwai kamar na suratul baqara ce masallin zai nufi kuna malam tisabila kamar salli habbacin nan ba ta saba sanabila fi kullu subulatin mai ato habba wa bi gairi sabi ya zo ma ana ninkawa ba lissafi kamar inna ma yi wa fassabiruna ajrahum bi gairi hisabi ka sani cewa ninka aiki mai yin biyayya ce ga yanda aka doshi Allah da wannan aikin ba wai kowane aiki don kawai mutum ya tsaya ya sallah shikenan za a ba shi ladan sallah a ninka sai an fara bincikawa me yi nufinsa ne da sallan nan in ya yi sallah don cewa kawai ai abokansa suna yi sun tashi sun yi bara shi ma ya yi don ka a ce ya ware to wannan aikinsa na wajen abokansa abokansa sa san cewa eh bai ware ba iyakarta kenan abinda sallar za ta yi masa shine cewa abokansa sun san bai ware shi ba su ba su tashi sun yi sallah shi ya zamansa ba amma wajen Allah bai da komai wajen Allah bai da komai wa inna ma li kulli mri'in manawa shi yasa na kuma shi gaba daya Allah ya dosa ma da sallah tasa Allah ne yace ai sallah shi yasa shi ko zai sallah ba ta ya gudu daga wuta yake ba ba ta ya shiga aljanna yake ba a'a tsayawa tsantsan a bauta wa Allah don ko Allah ko da bai aljanna ba ko da bai wuta ba ai ya cancanci a bauta masa wannan yasa doshi kuma sallarsa ta kai shi ga Allah wanda yake wajen Allah ko ai ya fi karfin aljanna ma ko ya fi karfin wutar ta wani waje tunda shi babban abin da zai samu yardar Allah wani ruwanu minan lahi akbar yardar Allah ko ai ta fi girma daga dukkan wani sakamako da ake fada to dukkan wanda ya lasin sai girmama ninka hasara ta sai ya zamo aksara ta fi yawa kenan ne shi yasa lalle a tsaya a yi lasi wannan ne yasa tasawufi tsarin sufaye ya fi kowane tsari muhimmanci saboda su sufayen nan Allah saka musu da alheri su ne suka sa a gaba ya za a tora bawa a kan ihlasi wanda matakai za a ɗauka a gyara zuciya har ya zamo ta daina dusar wani abu daban ba Allah ba a cikin ibadun da take zamo Allah kawai take hange a komai nata ta daina dusa wani shiyayen da ibn zakari yake faɗa ne ilmin bihi tasfiyatul bawadini min kadirati nafsi fil ma'adini bihi yasiru al-abdu lil ikhlasi samaratil ibadati bil ihtisasi wa zaka wajibun alal mukallafi tahsiluhu yakunu bil mu'arifi shi tasawufi ilimi ne da yake wato ba da dama a tsarkake abin da yake boye fikiyo yana magana akan a tsarkake abin da yake zahiri a sanya za a rabu da najasa ya za a yi tsarki na kari ya za a yi wajen wanka har ya zamo an kubuta daga janaba ko duk wani kari amma galibi iyakarsa nan amma shi tasawufi shi yake magana cewa ya za a rabu da riya ya za a rabu da ujubu ya za a rabu da kibru ya za a rabu da dukkan ɗabi'un da suke ɗafewa zuciya su hana ta fuskantar Allah to tasawufi shi yake magana akan wani shi yasa bihi yasirul abdu lil ikhlas da tasawufin nan ne bawa zai iya kaiwa ga matsayin ya ruko da ikhlasi wanda ihlasin nan samaratil ibadati shine amfanin ibada ma'ana sai ibada ta gamu da shi sannan take amfani ibada duk irin kyanta a zahiri duk irin yadda za ta birge wanda aka yi a gabansa amma ya zamo ba ihlasi mai ita ba ihlasi to ba inda za ta wajen Allah ala lillahi dinul khalis sai ibada da take an yi ilasi a ciki ita ce fa take zuwa ga Allah lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum at-taqwa din babban abu a cikin sa al-ikhlas kusar Allah nufin Allah da duk abin da bawa yake aikatawa wa kullu man azuma ilasu duka wani ilasu sai girmama kana mura a fatwa sanatihi aksar dinka azansa sai ya zama yafi yau daga nan ne faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah a gaba da lamarin sahabbaina ko kuma da su karan bara bayana na rantse da wanda raina daga ikonsa da a ce ɗayan ku zai ci da kamar girman dutsen uhudu na zinare gida ba zai kai gwargwadon mudin na ɗayansu ba ko rabin ma mudin ko rabin mudin ba zai kai ko da rabin wannan ba wanda shi yasa me yasa aka ce su aikin su yafi ko kankanin ne suka yi amma kuma sai yau saboda ihlasin da suka samu saboda zaman su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi ne na ihlasi wanda duk wanda ya zo daga baya ba zai iya samu ba shi yasa wanda ya zo daga bayansu ko za a ce wannan ai kudubi ne ko menene ko gausi ne ko fardi ne ba sai kai matsayinsu ba ta dangane da wannan zaman da suke da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa na shi abu da tijani radiyallahu ta'ala ne yake cewa ai duk abin da zamu yi in aka kwatanta da abin da sahabbai suka yi to kamar tashin tsuntsu ne wanda yake gwani wajen tsaya gudu a sama wajen tashi a sama a ce za a kwatanta da tafiyar a kiyashi ina zai kai fa'amalu na ma'ahum kama kala shekuna kadairin kadati ma'adabi bin mailati shi yasa ba za a kai kamar su ba saboda wannan zaman da suka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam to wanda ya zo da hasana falahu ai la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah shi mufassiru wa fassara al-hasanata ya fassara hasanar bi la ilaha illallah da kalmar la ilaha illallah wa huwa abu tafsirai ɗaya ne daga fassarori guda biyu cewa ai duk wanda ya mutu akan la ilaha illallah ba makawa zai ga lada akan aikinsa ko da akan la ilaha illallah zai je aljanna tunda bayan da za a ce ya dawo ma a wuta la ilaha illallah din nan za ta amfane shi wajen cewa ya tsira a wuta Huzaifa ibn al-Yamani wanda yake shine babban abokin asirin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda magana da yawa da manzon Allah bai faɗa ga sauran sahabbai amma shi yana faɗa musu yace a ƙarshen zamani za a wayi gari gaba ɗaya an mance komi na addini ba qur'ani ba hadisi ba wani littafi ba sallah ba wanda ya san meye sallah ba wanda ya san meye azumi ba wanda ya san meye zakka ba wanda ya san meye jihadi ba wanda ya san wani abu sai dai za a ringa samun wasu su ce to mun tarar da magabata sukan faɗi wata kalma wai la ilaha illallah wannan kadai suka sani iyakar abin da suka rike sai wani da yake wajen huzaifa yake cewa to la ilaha illallah ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji me amfanin ta ko zai fatu ya kau da kai bai ce komai mutumin nan ya sake maimaita maganarsa ko zai fatu ya kau da kai bai ce komai ba mutumin nan sai ya sake maimaita maganarsa ya la ilaha illallah ko ba sallah ba zakka ba azumi ba hajji ba ko me za ta amfane su sai zai fatu ya ce bala tanfa'u ai duk da ba sallar ba hajjin ba wa duk sauran amma la ilaha illallah nan ita kanta za ta amfani don ko da sababinta a ƙarshe dole sai sun gudu sai sun tsira daga wuta duk wanda za shi da la ilaha illallah wajen Allah bayan da za a yi dawwama a wuta wa wajibin ta'azimu ba'ari ne ta kab kabiratan amma summal khuludul mushtarak lalle ne a cikin masu aikata manyan zunubai a musu azaba amma a ce an dawamar da su a cikin azaba to wannan abu ne wanda ba zai yi ba wanda duk yake ya mutu yana musulmi da la ilaha illallah a bakinsa to bayan da za a ce ya dawwama a cikin wuta duk irin abin da ya aikata duk irin abin da ya aikata ko ba za a ce ya dawwama a wuta ba shi yasa la ilaha illallah kuma za ta amfane su wanda hadisin nan wato ibnu maja ya ruwaito shi ibnu maja ya ruwaito shi to shi yasa shi ya fassara hasanatu din da la ilaha illallah shine wa huwa adu tafsiraini ɗaya ne daga cikin fassarori guda biyu wal ahad ɗaya daga cikin fassarar annal murada biha shine cewa abinda ake nufi da ita duk abinda Allah ya umarni da shi ana bukata bawa ya kokari da abinda Allah ya umarni da shi ya ga ya je da shi wajen Allah ya aikata ya je da shi a rubuce a takardunsa wajen Allah tabaraka wa ta'ala kada ya tagaita magabata himma suke ba sa yadda wani aiki na alheri a ce ya tsere mu a ce kai aiki na alheri sai dai ka da an faɗa ko ka gani a rubuce ka karanta amma kai tun da kake a rayuwarka ba ka taɓa ƙoƙarin yi ba tayo ka rayu shekara hamsin ne tayo sittin tayo saba'in tayo ko nawa ne dai ai tayo wannan aikin na hasala ba zai ɗauke ka yi ni ɗaya ba tayi ma ya dauke ka karkari a ce yinin ya dauke ka ko kuma ya haura haka matsalan aikin hajji wanda ba kwana ɗaya ake gamawa ba amma dai ba wai duk gaba ɗayan lokacin ba ne yake tafiya a cikin aiki yanayin misali tsayuwa arfa ajiyewa aka yi ba kamar wajen malikawa wanda yake rukuni a ciki ka tsaya ko da gwagwarin kifta ido ne bayan faduwar rana ko akwai wajibi ka tsaya kafin rana ta fadi a tsarin malikawa ko a fahimtar malikawa ba duk yin ne ake yi ana abu ɗaya ba sai dai dan wato lokaci ne da ba dama a fuskanci wani abin amma dai ba wai wakan ba dai aikin ne yake ɗebewa ba gaba ɗaya so da yawa zama ake ko a tabbaci ba to a ce baba an faɗi wani aiki wani abu da Allah yake bukata a ce ka zo da shi ya umarnin ka zo da shi a ce ka gama rayuwa ba ka zo da shi ba ai ba ai wa kai nasiha ba ba ai wa kai nasiha ba ayyukan nan duk da ba Allah yake bukata ka zo da su ba dan zai amfana da su bane ko akwai abin da zai mora a ciki a'a dan kai ka amfana da su dan kai ka amfana da su ne shi yasa a rayuwa ko wanda take madawwamiya ya tsaya sai me alamar hankali ko alamar wayo ko ganewa a ce ba waye kokarin zuwa da haka kokarin zuwa da abin da Allah ya umarni da shi to bai shi mana zikira ya hada da ambatan Allah wanda an faɗa cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a koyaushe yana ambatan Allah kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskurullah ala kulli ahayin ya hadisin da Buhari ya kawo mu'allaki muslim nashi ya kawo shi da isnadin sahu haka nan kuma ya hada da sallah wadda take ita ce babbar ibada duk ibadun da ake ga Allah ba kamar sallah wa hal qutu ruhin kasalati wa hal tara misalan li duhrin aw siyamin liman zaka a liman safa inda shi Ibrahim yake fada ai ba wani abu wanda yake abincin rai ran da yake rayayye irin sallah was sadaka kamar sadaka wadda aka faɗa turke ga rabar rai tana fice tana ije azabar Allah wa gairi zalika da wani wannan ko wa gaira zalika ya hada da wani wannan fa yasmaru zikira was salata was sadaqata wa gaira zalika ya hada da wani wannan min anwa'il birri daga nau'o'in ayyukan alheri a fassara da wannan fassara shi ya kamata min ma yunji min la annahu gara ne wajen la annahu arada hususa ma yuji min shirki ba wai yana nufin zarar abin da ke tsayarwa daga shirka ba ba wai zarar kalmar la ilaha illallah ba wadda takan tsirar da bawa daga ace yana shirka to wannan sakamakonsa shiga aljanna idan yana nufin an bato da kalmar la ilaha illallah kuwa ba mafumi gare ta duk zikiri ma ba sai lalle la ilaha illallah ba alhamdulillah zikiri ne subhanallah zikiri ne har an samu sabanin fahimta ma tsakanin wasu malaman cewa to tsakanin la ilaha illallah da alhamdulillah wanne ya fi lada da yawa dai sun ce in dai wajen lada ne ala alhamdulillah gaba take ma da la ilaha illallah ko da yake wajen daukaka ita la ilaha illallah gaba take dan cewa ita ce kalmar da ake shiga musulunci ita ce bambanci tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba zalika bi anna annahu qalu kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna to wa afrada fil hasanat wajen hasana an kawo ibradi aka ce wato aka kawo wasai aka ce manja bil hasanati ba hasanati ba haka nan ba a ce sayyi'ati ba duk an kawo da ifradi domin da an kawo su jam'i an ce man ja'a bil hasanati ko man ja'a bil sayyi'ati to hima da rubama to hima ta yi a dauka annal jaza'a ijmaliyu cewa sakamakon na gaba ɗaya wato duk wani nau'i na hasana da cewa aka man ja'a bil hasanati to wanda ya zo da baki ɗayan hasana ashe kenan in ba ka zo da baki ɗayan hasanar ba ba za a baka lada ba in hasanonin sun kai dubu ka zo da ɗari tara da sassin da tara sai a ce ina ɗaya in ba ka zo da ita ba ka koma da sai a zaci haka ko yadda an ce hasanati ya nuna duk gaba ɗayan su ko cewa aka bin da sayyi'ati ashe sai wanda duk ya yi nau'o'in laifuffuka amma nau'in laifuffuka in nau'i nau'i na laifi ya kai dubu ruwa zama wanda ya yi iri 999 amma bai ɗayan ba to shi in ya zo ba za a yi masa sakayya akan mummunan aikin ba kenan wanda ko ba haka ake nufi ba shi yasa sai aka kawo da ifradi aka ce man ja'a bil hasanati man ja'a bis sayyi'ati to inda za a bashi a baki ɗayan hasalolinsa dukkaninsu a bashi ashirata amsaliha ninkin su goma a'a ba haka ake nufi ba bari sakamakon ga kowane daidai ne daga nau'o'in hasanar da kuma nau'o'in sayya domin ita hasanar tana fifita juna dusiya alaba da ha ashirin ta yi masa kayya da ninki goma bisa wani nau'i na hasanar a bisa wani nau'in ko a masa sakayya fiye da ninki goma wani sai ta yi shi a wajen azumi ba killace azumin nasa yake yadda ya dace ba ya sa an tashi masa lada a kan azumin sai ya zama kasa kasa ake amma wajen sallah kuma a nan allah yana taimaka masa ya tsaya ya zama ya samu shuri ya samu hururi ya samu cikakken ihlasu sai ya samu ninki ninkin lada a wajen sallah amma a wajen azumi zai zama bai kai ba ta yiwu hirar rake ko kalle-kalle yana azumin yana hirar rake ko yana kalle-kalle wanda ana faɗa cewa wanda yake azumi mallam ya da kaular zuri wal amala bihi ko falaysa lillahi hajatun fi an ya da'a da'amahu wa sharabahu cewa yayi azumi a ganshi ma ba kawai a wajen barin abinci ko barin sha'awa ba a'a a bar maganganu haka marasa kai ballantana har a fada ga yi da wayansu wanda dole galibi in maganganu za su yawa to karshen ta sai an fada ga yi ga wani ko da wuya a ce za a yi hira ta dore ta dore ka ga yi da wani bai shigo ciki ba galibi da wuya haka ta faru to shi yasa alhassanatu ta tafawo hassanar tana fifitan juna hassana tana fifitan juna kuma ko ka ba sallah duk sallah sallah ce amma ba za ka faranta sallar da aka yi a wani masallaci da sallar da aka yi masallar a masjidul harami ba ba irin saboda an yi ta a madaukakin waje kuma ta yi da ninke ninkin jama'ar da za a yi a wani wajen ko sallar da aka yi a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallama ba za ka ninka ba wanda ta yi sallar ba kawai ya yi ta ma a masallacin manzo ba a'a ya yi ma a raura a masallacin manzon Allah kuma a raura kaga wannan ninki ninkin ya zo da yawa ma bai na kabri ko ma bai na baiti wa mimbari rauratu min riyalil jannati wa man jaa bis sayyi'ati wanda yazo da kika aiki fa da ashru amsala sai samu ninki goma ai da za a ashri hasanati ai karanci ya samu ninki goma za a sa bashi sakamakon hasana goma wa man jaa bis sayyi'ati wanda yazo kuwa da mummunan aiki yadda muka suru shi ya tafi a kai shi ne a shirki ya zo da shirka alama kanin muka suru in za a dubi yadda mai tafsirin nan da lamini da suyuri ya fassara hasanatu a baya inda ya fassara hasanata bila ilaha illallah in ya fassara hasana bila ilaha illallah shi yasa wanda ya zo ga Allah yana mushriki fala bi ilaha illallah sakamakon da zai gani na shirkarsa ne da abin da zai gani sakamako ne akan shirkarsa au ma huwa a'am ko ko a ce a'a sai addu'in ya hada da shirkar ya hada ma da sauran duk abin da yake saba wa Allah ko da wato sauran kaba'iru ne kai har ma saga'iru ga wanda bai nisanci kaba'iru ba tunda wanda ya nisanci kaba'iru ai an ce za a gafarta masa saga'iru ko in tattabi'u kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum allazina yattabi'una kaba'ira ismi والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة عند إبراهيم شو سيد إبراهيم لكان يكفي فداه وباجتناب للكبائر وفر الصغائر وجلوه يكفر wanda ya zo da duk wani aiki wanda yake mummuna falarisa da ba a masa sakayya illa misla sai ko sa'a mummuna sakamako guda ɗaya ai in ma ta huwa gairu ta ai in ma ta gaira ta idan mutu alhali bai tuba ba wa juziya ya zama kuma bai gamu da yafewar Allah ba ta yi in ya mutu din ma bai tuba ba amma kuma ya zamo ya gamu da yafewar Allah inda Allah ya faɗa cewa duk wani laifi da za a je masa ta yi ya yafe ta yi ya gafarta abu ɗaya ne kawai baya yafewa ko shine shirka inna Allah la yaghfiru an yi shiraka bihi wa ya kafiru ma duna zalika liman ya sha'u malamai kuma suka ce abu na biyu da Allah baya yafewa shine cutar da bayan Allah cutar da bayan Allah to Allah fa ba zai yafe ba kaka dauka za ka taba bayan Allah kuma ka je wai Allah ya yafe ma ina kun kai fashita fa inna Allah zu karamin wa ma alayka idza aznarta mimma fi ismi illa sunataini فلا تقربهما ابدا الشرك بالله والاقرار بالناس wani yake cewa dan uwa duk wani matsayi ma da ka tsinci kanka to damuwar ka katta cika yawa dan duk matsayin da kake kai tayu Allah ya ce ya gafarta ma tunda Allah ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma illa sadai akwai wasu abu biyu wannan fa kakka ɗauka za ka je wa Allah da su wai Allah ya gafarta ma wannan Allah ba zai gafarta ma ba fala ta karabu ma ko fala ta karabu ma abada ba kai ba cewa za ka sace su har abada menene abu ne ashirka billahi wa jazar bin nas tare da wani da Allah Allah ba ya gafarta shirka sai kuma me cutar da bayan Allah kakka yadda ka cuci wani in ka je da haƙƙin wani a kanka to sai fa an bi masa haƙƙi kowa ko da kafiri ne kuwa ko kafiri ka cuta ka je sai Allah ya bi masa haƙƙinsa Allah ba ya yi shi dan ka cuce shi ba an yi shi ne dan ya imani amma ya ki imani amma ba an yi shi bane dan ka cuce shi wa illa idan ba haka ba fa amruhu mufawwarun li rabbi to za a fawara lamarin ga Allah inna mai dawa da kawai da yake faɗa wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwarun li rabbi kai sha Allah ya ga dama azaba ku ya masa azaba kai sha Allah ya ya nufa a fa'an sai ya yafe masa in Allah ya nufa ya masa azaba in ya nufa ya yafe masa in ma ta taba amma wanda yake ya mutu yana mai tuba to ba shi da sayya lillahi domin ya nuna cewa shi dinnan yana daga waɗanda Allah yake so Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wanda yake masoyi kuwa ba sai yi a gare shi shi yasa kuma wannan magana tana wani tsokaci in ka ga kana aikata saban Allah amma ka kasa duba to me wannan yake nuna wa yana nuna cewa karshen ta kai ba su ne Allah yasa har Allah bai ma gamla ka san ba ba kake ta hakke wa saba masa din ba ba ka tuba ba tare da ka kare ba dan wanda ya tuba to Allah ya ce yana son sa to kai da baka tuba ba kai da baka tuba ba yasa a kiyaye hakke wa zunubai ba tare da ana tuba ba a ringa tuba a ringa tuba a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala tare ko da cika sharuɗan tuban tawbatan nasuha wanda ita Allah ya umarni da ita ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha to wa qala qala ta'ala ubangi tabaraka wa ta'ala ce inna la yuhibbu tawwabin ubangi yana son masu yawan tuba dan san da yake musulman shi yasa ya ba su suna kamar nasa Allah tawwabu ne mai yawan tuba ma tawwabu kaga wata soyayya ce ta musamman daga Allah har ya ba shi wannan suna yanda sai da Abdulgani na basi yake faɗa huwa la huwa tawwabu la huwa anta anta almutabu alaihi ya bisabu kai da ka duba lalle tawwabu ne gashi Allah kuma fatara da kullu huwa tawwabur rahim wa qala alayhi salatu wassalam manzo alayhi salatu wassalam ya ce wanda ya tuba daga laifin kamar wanda bai da laifin ne bari ma wani wanda ya gaskata tuban nasa sai ya zama zunubin nasa a mai da shi hasana faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin sauraka billah sayyi'atihim hasanat ba wanda yazo da sayya ba a lissa kai na ko sai ko sakamakon sayya wani su bayi la yuzlamuna ba a zalunta su yunka suna ba a toye musu min da za yi mishi wani abu daga sakamakon su haza wannan bin nazari da za yi hasanat da dirba ga sakamakon hasanat irin hasanar da bawa ya zo da ita bayan da za a yi allah ya tozarta masa hasanar nan wallazi ne masu kuna da kitabi wa kamu salata inna la nuri'u ajral muslihina la nuri'u fasada ba lahum rabbuhum anni la nuri'u amala amil minkum min zakarin ba'rukum min ba ai wala yuzadu bi sayyi'ati ahli al-iqab haka nan ba a yi kare a sayyi'a wanda za a yi ba azaba fazzulmu abin da yake zalunci shi ne wanda ya kyautata aiki a rage masa a kyautatawarsa ko kuma a yi daɗi a cikin mai munanawa ko abin da ya kama da haka laifin da yake ya fi muni amma a ce aikin da ɗan gida ne ya zo da shi ba kome a ce wannan matsalan wajen aiki ne wanda a tsarin wajen aikin ana bukatar duk wanda yake aiki a wajen karfe takwas a gare shi to amma wannan shi ba ne sai zo karfe tara wannan kuma shi dan gida ne dan wane ne mai zo wajen ba sai sha ɗaya amma a ce shi wanda ya zo tara shi za a hora wannan wanda ya zo sha ɗaya shi tun da namu ne ai dan wane ne wane ko ai namu ne ba a taɓa shi ba kaga ai an yi zalunci an yi zalunci babba yadda aka san a dau mataki a kan wanda ya yi laifin jinka awa ɗaya da wanda ya jinkirin zuwa awa uku da Allah ba shi ne ma a haku da a dau mataki a kansa ba amma a ce a ai za a dubi na wane ne ko ai namu ne ba sai an taba shi ba ba komai sai ne ko ai masa magana ya ringa kula amma shi wannan ba sa ai masa magana ba sai a ce an dau mataki nan take a kansa yayi ne kaga nan ai da an yi zalunci ko wata su yadda hujuma da aka ambace shi zalunci tana zulumin subhana da nazari ne daga wajen ubangiji subhana wa ta'ala wa illa idan ba dan haka ba ai abin da ake kira zulmu zalunci shine ai tasarrufi a cikin abin da ba na shi wanda yake tasarrufin bane ba ko wani mai mulki in ba Allah ba mulkin komai na Allah ne amma a daɗe a cikin hasala wannan ba zalunci ba ne wannan baiwa ne da kyautatawa daga wajen Allah ka sani cewa ita hasana tana fifita juna haka nan ma ita ma sai a tana fifita ya ɗau dirhami ɗaya ya bayar to ba za a kwatanta shi da wanda ya ɗau dinari ba ko wanda ya ɗau takardar naira ta naira ɗaya ya bayar to a ce za a kwatanta da wanda ya ɗau ta naira ɗari ya bayar ko a ce za a kwatanta wanda ya ɗau ta naira ɗari ya bayar da wanda ya ɗau ta naira dubu ya bayar ai ba ɗaya ba ne wa haka za haka abin yake tafiya sai dai kuma a nan ɗin wani wakacin abin yakan juye saboda akan dubu kuma nisba yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi wato dirhami ɗaya ya fi dirhami biyu an samu dirhami ɗaya ya fi dirhami biyu ko an samu dinari ɗaya ya fi dinari biyu ina ne aka yi haka dinari ɗaya ya fi dinari biyu wannan yana da dinari goma da ya tashi sai ya ɗau dinari biyu a ciki ya bayar kaga abin da ya mallaka ya ɗau kashi ishirin cikin ɗari ya bayar ya rike kashi tamanin wannan ko gaba ɗaya dinari biyu ne da shi ya tashi sai ya ɗau dinari ɗaya ya bayar ya rike dinari ɗaya kaga shi abinda ya mallaka ya ɗau kashi hamsin cikin ɗari ya bayar ya rike kashi hamsin ko to wane ne ya fi kyautatawa dangane da yawan abin da ya mallaka kaga wanda yake da dinari biyu ya ɗau dinari ɗaya ya bayar ai ya fi kyautatawa fiye da wanda yake da dinari goma ya ɗau dinari biyu a ciki ya bayar inda shi wannan gaba ɗaya rabin abin da ya mallaka ya bayar wannan ko ko sulusi ma bai ba ba ai ko rubu'i ma bai kai ba ko ishirin cikin ɗari ba ta kai kwata ba ko eh shi yasa a nan sai ya zamo kaɗan ɗin tafi da yawa saboda duba wani ɓangare kuma na duba to fa'ala sagira ta wanda aka ta sagira bai zamo ba kamar wanda ya aikata kabira amma shi din ma nan kuma ana samun sauyawa sai ya zamo sagira a wani wajen ko a wani halin muninta ya zamo ya fi ma kabira a wani wajen yanzu misali wanda ya yi ɗanna a gindin ka'aba ko da su gera ce za a kwatanta da wanda ya wadda ta linka ta amma a wani waje can ba ma a harami ba ba ma a ƙasar saudiya ba a wata ƙasa ce can yi za a taɓa kwatanta su ba wanda duban cewa kabiran nan a harami ba ma a gindin ka'aba ba a ko'ina a harami ninnin ta ake shi ya hana wa'yansu gaggan malamai ko gaggama a cikin sahabbai zama a maka abdullahi na basin allah ya kare da a gare su bai wafati a maka ba a ɗaifa yi wafati me yasa duban cewa ta in kana zaune fa a maka yanda ta yi da abin da kai na kirki a ninka ladan amma abin da kai kuma ba na kirki ba shi ma haka ake ninnin kana haka ake ninnin kana wannan ya sa wa gaggan malamai ko gaggan waliyai masana Allah in sun je to zama suke na kafa kafa Allah Allah suke su gama abin da suka je su yi su bar wajen dan tunani a tayo a can zaran ka hangi mace da sha'awa sai zamo ya fi muni fiye da a ce a wani waje ka daga hannunka ka taɓa jikin macen da sha'awa saboda duban cewa ga ta a harami ne amma kuma tana wani to ya za ka in ba a haramin kake ba ya ake zaton za ka in ba a haramin ba to bashirar amsalin hassanati a ninki goma na kyakkyawan aiki min shakaliha na irin ta ne hakanan kuma da ake ba ake ba da sakamakon mummunan aiki shi ma na irin ta ne dan za a ninka ma sallar da kai ba wai ninkin azumi ake ɗaukowa a ma ba sai in kayi azumi ne za a ɗauko ninki irin na azumi a ma ko shi azumi ma da yake an ce illa sauma fa inna li wannan ninkin shi nasa ma sai Allah ne ya sani ko to wannan sakamakon wa alam ayran ka sani kuma wannan sakamakon ga wanda yake aikata kyakkyawan aikin ne kuma ya aikata mummunan aikin amma wanda ya yi nufi yanke zai aikata kyakkyawan aiki amma kuma bai samu ya aikata ba wani dalili ya hana shi daga a ce ya aikata wannan za a rubuta masa ma hasana kyakkyawa wanda ya nufin aikata mummunan aiki kuwa ya zamo bai aikata ba idan ya zamo ya bata ne don tsoron Allah tabaraka wata'ala to za a rubuta ta hasan a da ya yi yi niyyar sai ya yi amma kuma ya tuna Allah wannan ya hana shi ya aikata to shi sai a rubuta masa ma hasan idan ko ya bari ba dan wannan ba ba wai tsoron Allah ba da ya sa ya bari ya je wajen shan giya ya lissafa da niyyar ya sha sai ya lissafa kuɗin sa kuma kuɗin nan za su kai kuwa wannan ne ya sa ya bari to wannan ba za a rubuta masa lada ba amma ba za a rubuta masa ya sha din batun da bai sha ba saboda abin da ya zo a hadisi bin yi tabaraka ta'ala ya ce idan bawa ta ya shirya a zuciyarsa zai aikata kyakkyawan aiki amma bai aikata ba to ne zan rubuta masa hasana guda gare shi sai fa in ya aikata to idan ya aikata to ne zan rubuta ta gare shi hasana goma idan bawa na shirya a zuciyarsa cewa zai aikata mummuna alhali bai aikata ba to ni zan gafarta masa wannan hatta ya amalaha sai fa in ya aikata amila ya amalu babin alima ya alam bai za amila ha idan ya aikata to fa in amila idan ya aikata ta ni misliha ni zan rubuta ta gare shi kamar yadda ya aikata da zan rubuta ta sai a ɗaya gare shi shi ya sa hun layu lamun bayi ba a zalunta su ba a rage wa wani aikinsa kyakkyawa kamar yadda ba a ƙara wa wani aikinsa mummuna kowa ne gwagwadon aikinsa ne man amila salihan fadi nafsi wa mana sa'a fa alaiha kamar ya amal misali zarratin khairan yara wa man ya amal misali zarratin sharran yara Allah ya manna muwafaka ga ayyukan nagari akwai mai tambaya cewa menene hukuncin dabbar da aka yanke wuyanta dabba ce wajen yanka amma a maimakon ai daga wajen makogoro sai aka yanko ta wajen iya to ai malikawa da ma malamai yawa inda aka faɗa shi ne yanka dai ga yanda yake ƙarfin hukumi walwada ke yanke makogoro daga jinafin a yanke ko daga mere amma daba da aka faro yankanta ta wajen geya ai an fara kashe ta kafin a kawo matsayin yankan shi yasa wa man zaba min alqafa lam yukal ko lam tukal wanda ya yanka daga wajen geya ai ba za a ci ya saba Ina ne hadari ko? Ya ba na sai
cikin cutattawa wala garwa babu mamaki menene warakattawa menene cutattawa nadihu habibillahi shine yabo ga masoyin Allah